إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muna marhaban da sake saduwa da juna a wannan shiri na tarihin annabi zababbe shirin da yake bayar da tarihin rayuwar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da yanda ya zo a cikin littafin Ar-Rahiqil Maktum wanda Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa yake karanta mana ولو جحد البرية منك قولا لكبوا في الجحيم مع العصاة وعرضك عرضنا ورؤاك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة to kamar kowane lokaci yau ma dai malam zai ci gaba daga inda muka tsaya a shirinmu da ya gabata akramukallah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين masu biye da mu da sauraron mu a cikin wannan shiri na tarihin annabi zababbe inda muke karanto muku littafin Ar-Rahiqil Maktum bugun Darul Wafa daba'a ta 21 2010 1431 inda muke bayani akan yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ta fama da ƙuraishawa wajen isan musu da wannan saƙo da Allah ta'ala ya turo shi da shi. Wafdu ƙuraishin ila abi talibin, gayyar ƙuraishawa ko tawaga ƙuraishawa wanda suka turo zuwa ga abi talib. Alabun Ishaqa mashari jalumin ashirafi ƙuraishin ila abi talibin. Mala ibn Ishaqa ya ce wasu manya-manyan mutane daga ƙuraishawa sun zo wajen abu talib. faƙalu suka ce ya aba ɗalibin innabna akhika qad sabba alihatana wa abadidana wa safaha alamana wa dallala aba'ana suka ce ya kai aba ɗalib haƙiƙa ɗan ɗan uwan nan naka ya zagi allolinmu ya aibanta addininmu ya wawantar da tunaninmu ya kuma ce iyayenmu ɓatattu ne fa imma an ta kuffahu anna ko dai ka hana shi ka kame shi ga barin zaginmu da yake yi wa imma an tukhalliya bainana wa bainahu ko kuma ka bar mu da shi fa innaka ala misli ma nahnu alaihi min khilafihi fa nakafikahu domin kai ma kana kan irin abin da muke kai fa nakafikahu sai mu isan maka da shi wato tunda dama kai ma kana kan irin addinin da muke kai fa qala lahum abu talibin qawlan raqiqan sai abu talib ya gaya musu magana mai taushi wa raddahum raddan jamilan ya maida su mayawa kyakkyawa ya lallashe su ya ba su haƙuri ya gaya musu magana mai taushi fansarafu anhu sai suka tafi gabarinsa wa mada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama alama huwa alaihi shi kuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ci gaba da zama akan abin da yake kai yuzhiru dinallah wa yad'u ilaihi yana bayyanar da addinin Allah yana kiran mutane zuwa gare shi. Walakin lan tasbir Quraishun tawilan hina ra'athu madiyan fi amalihi wa da'awatihi ila Allah. Sai dai Quraishawa ba su haƙuri ba zamani mai tsawo lokacin da suka ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ci gaba da wa'azi da karantarwa zuwa ga addinin Allah. Bal aktharat zikirahu wa tazamarat fihi. ta yawaita ambaton manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama da kuma yawan kace nace game da shi, hatta ƙararar muraja'ata abi ɗalibin bi uslubin aghlaza wa aqsa min sabib har suka yanke shawarar cewa su sake koma wajen abi ɗalib su sake fito masa da wani tsari wanda ya fi na da tsanani da kaushi kan cewa lalle ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan wa'azi da karantawa da yake yi. Ƙuraishun yuhaddiduna Aba Talibin, Ƙuraishawa suna gargaɗi da jan kunnen Aba Talib. Waja'ad sadatu Ƙuraishin ila Abi Talibin faƙalu, shugabannin Ƙuraishawa sun zo wajen Aba Talib karo na biyu suka ce da shi ya Aba Talibin, inna laka sinnan wa sharafan wa manzilatan fina, kai fa kana da shekaru da daraja da matsayi a cikinmu. wa inna qadistan hainaka min ibn akhika falam tanhahu anna mu mun nemi ka ja kunnen ka hana dan dan uwanka amma baka hana shi ba wa inna wallahi la nasbiru ala haza min shatami aba'ina wa tasfihi ahlamina wa aibi alihatina hatta takuffahu anna suka ce wallahi ba za mu yi haƙuri ba a dinga zagin iyayenmu ana wawantar da tunaninmu ana aibanta allolinmu ko dai ka hana shi abin da yake aunu na zilahu wa iyaka fi zalika hatta ya halika ahadul fariqaini ko dai ka hana shi ko kuma mai fito na fito mu ja daga a shata mu da kai da shi har sai ɓangare guda daga cikinmu ya halaka ko dai mu mu halaka ko ku da kuke kare shi ku halaka azuma ala abi talibin hazal wa'idu wa tahdidu shadidu wannan jan kunne da gargaɗi mai tsanani ya yi wa aba talib nauyi ya masa girma فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له sai aika ɗan saƙo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ce masa, Yabna ahi, inna ƙaumaka ƙad ja'uni faƙalu li kaza wa kaza, ya kai ɗan ɗan uwana haƙiƙa mutanenka sun zo mini sun ce min ka musu kaza ka musu kaza, fa abuki alayya wa ala nafsika, don Allah ka wanzar da ni da kanka. ka daina kawo abin da za a yi ta rigima wala tuhammilni min al'amri ma la utiku kada ka ɗora min nauyin abin da ba zan iya ba fa zanna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anna ammahu khaziluhu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ɗauka cewa ammin nan nasa zai taɓar da shi zai watsi da shi wa annahu da'ufa an nusratihi kuma ya yi rauni ba zai iya ci gaba da taimakon manzon Allah da kakkare shi da ba shi goyon baya da yake yi ba. Faƙala sai ce masa ya am, wallahi la wada shamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an aturka hazal amra hatta yuzhirahu Allah aw ahlika fihi ma taraktuhu. Yace ya kai amina wallahi da za su ɗora rana a tafin hannuna na dama. su ɗora wata a tafina na hagu, bisa cewa sai na bar wannan kira da nake ko sai na bar wannan addini, sai Allah ya bayyana addininsa ko na halaka a wajen haka, wallahi ba zan ƙyale wannan addini ba. Su masta a bara wa baka, sannan ya tsatsafo da hawaye ya rushe da kuka, wa ƙama ya tashi, falamma walla na dahu abu ɗalibin, da ya ba da baya sai abu ɗalibin ya ƙwalla masa kira. falamma a ƙabala da ya fuskanto ƙala lahu izahab ya bina ahi faƙul ma a hababta ka je ka faɗi abin da ka ga dama ya kai ɗan ɗan uwana fa wallahi la uslimuka li shay'in abadan ba zan miƙa ka ga wani abu ba har abada wa anshada wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwassada fi turabi da fina fasda bi amrin ma alayka gadadatun wa bishir wa qarra bi zaka minka uyuna ice wallahi ba za su iso gare ka ba tare da tattaran jama'arsu, har sai an kwantar da ni a cikin ƙasa ina abin binnewa, ka bayyana lamarinka ba ka da wani fargaba ko tsoro, ka kuma yi farin ciki, ka kuma sanyaya idanka da haka. Wa zalika fi a bayatin ya yi baitoci da suke lallashi da kwantar da hankalin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam.
تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل سقع وهديك مشرق في كل ذات قريش بين يدي أبي طالب مرة أخرى Ƙurayshawa dai sun dawo wajen Abu Talib karo na uku kenan. ولما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماض في عمله lokacin da ƙurayshawa suka fahimci ko suka ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ba ja da baya ya ci gaba da wato zarcewa cikin addininsa da da'awarsa da kiransa da wa'azinsa arafat anna aba talibin qad aba khizlana rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kuma suka san abu talib ba zai tabar da manzan Allah ba zai ci gaba da kakkare shi da bashi goyon baya da haɗin kai wa annahu mujmi'un li firaqihim wa adawatihim fi zalika kuma aba talib ya riga ya hada bisa cewa zai ci gaba da rabuwa da su da adawa da su wajen kare manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fa zahabu ilaihi bi umarat bin al-walid ibn al-mughira wa qalu lahu ya aba talibin inna hazal fata an hada fatan fi quraishin wa ajmalahu suka ce suka tafi da wani yaro mai suna umarat dan walid zuwa ga aba talib suka ce da shi ya kai aba talib hakika wannan yaro shine mafi cikar matasa a cikin ƙwarai kuma ya fi kowane yaro kyau a cikin ƙwarai shawa fakhuzhu falaka aqaluhu wa nasaruhu ka karɓe shi diyarsa in ya rasu da taimakonsa duk yana hannunka ya zama naka wattakhizhu waladan fa huwa laka kama rike shi ya zama ɗanka shikenan wa aslim ilayna ibna akhika hazal lazi khalafa dinaka wa dina aba'ika ka miƙo mana wannan ɗanɗan uwan naka wanda ya saɓawa addininka ya saɓawa addinin iyayenka wa farraqa jama'ata qaumika ya raba kan jama'ar mutanenka wa safaha ahlamahum kuma ya wawantar da tunaninsu fa naqatuluhu mu kashe shi inna ma huwa rajulun bi rajulin kaga mun baka mutum ɗaya ka ba mu mutum ɗaya faƙala wallahi labi isa ma ta sumuna ni ya ce tir da wannan tayin da kuke min a tu'utuni ibnakum a ghazuhu lakum yanzu kwa ba ni ɗanku ni na ciyar muku da shi wa wutsikum ibni ta ƙatulunahu ni kuma na ba ku na waɗanku kashe shi ina aka taɓa yin haka haza wallahi ma la ya kunu abadan wannan ba zai taɓa yiwuwa ba wai ka ɗauko ɗanka ka kawo min ka ce wa in baka nawa ka kashe a bakacin naka ni in ciyan ma da naka kai ka kashe min nawa فقال المطعم بن عدي بن نوفل ابن عبد مناف sai shi mut'im bin adi yace wallahi ya aba talib laqad ansafaka qaumuka ya kai aba talib hakika mutananka sun maka adalci wajahadu ala takhallusi mimma takrahu kuma sun yi kokari wajen kubuta daga abin da baka so fama araka turidu an taqabala minhum shay'an ba na ganin za ka karɓi wani abu daga gare su faƙala wallahi ma an saftumuni ita wallahi ba ku yi min adalci ba ku kawo ɗanku ku ce in ba ku nawa ku kashe a bakacin naku wato ni na reni naku ku ku kashe min nawa ina insafi ina adalci yake a nan walakin naka kada a jima'ata khizlani sai dai ka haɗu akan za ka taɓar da ni za ka juya min baya wa muzaharatal qaumi alayya kuma za ka taimaka wa waɗannan mutane da suke gaba da ni da ɗana, fasna ma badalaka ka je kai abin da ka ga dama. Walan ma fashalar Quraishun fi hazihil mufawadat, da Quraishawa suka rasa nasara a wannan tattaunawa, walam tuwaffaq fi iqna'i abi talibin bi man'i rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa kaffihi an da'awati ila Allah. Ko ba su ci nasara ba wajen gamsar da Abu Talib da hana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ci gaba da wa'azi da kira zuwa ga Allah, ƙarrarat an yahtara sabilan, sai su shawa suka yanke shawarar su nemi wata sabuwar hanya kad hawala tajannubahu wanda suka yi ƙoƙarin nisantar wannan hanya, walibti'ada minhu da nisantar ɗaukan mataki irin wannan, makhafata magabbatihi wa ma ya'ulu ilaihi. saboda tsoron ƙarshen abin da zai faru da kuma abin da zai bayi zuwa gare shi wa huwa sabilul i'tida'i ala zatin rasuli sallallahu alaihi wasallama shine ɗaukan mataki na cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam i'tida'atun ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam واخترقت قريش ما كانت تتعاظمه وتحترمه منذ ظهرت الدعوة على الساحة ƙwarai sun keta alfarmar abinda da suke garmama shi suke ganin mutuncinsa tun da kiran da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yake ya bayyana a fili. Faƙad sa'uba ala gatsar satiha wa kibir ya'iha an tasbira tsawilan, ya yi tsanani bisa girman kai da takamar ƙwarai shawa su yi haƙuri zamani mai tsawo. famaddat yadda al'itida'i ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka miƙe hannun ta'addanci a kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ama kanat ta'atihi min as-sukhriyati wal istihza'i wat tashwih wat talbisi wat tashwishi wa ghairi zalik tare da abin da suka kasance suna aikatawa na izgili da ba'a da kawo hargowa da rikitarwa da rudarwa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake kiransu zuwa ga addinin Allah ما لجنان عدل من طريق بغير هداك يا علم الهداة وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجلى المعجزات وكان من الطبيعي أن يكون أبو لهب في مقدمتهم وعلى رأسهم kuma sanannen abu ne shi abu lahabin tun da ya fi kowa nuna gaba da ƙiyayya ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zame musu jagora jagaba cikin wannan ta'addanci fa innahu kana ahada ru'usi bani hashim domin shi ɗaya ne daga cikin shugabannin banu hashim falam yakun yakhsha ma yakhshahu al-akharuna shi baya tsoron abinda sauran suke jin tsoro cewa kada su taɓa shi ƙabilanci ya taso ‘yan uwansa su ce za su kare shi, to tun da shi ɗan uwansa ne, shi nasa abin zai fi tsanani. Wa kana aduwan ladudan lil islami wa ahlihi, ya kasance maƙiyi ne mai zurfafa gaba tsakaninsa da musulunci da kuma musulmi. Wa ƙadu wa ƙafa mawqifal ada'imin Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama munzul yawmul awwal. ya tsaya a matsayin mai gaba da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama tun a ranar farko da manzan Allah ya fara kira shi ne ya fara bayyanar da ƙiyayya da gaba ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da addininsa. Wa'ata da alaihi ƙabla an tufakkira fihi ƙureshin, shi ya fara yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ta'addanci tun kafin ƙureshawa su fara tunanin yin haka. وقد أسلفنا ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم في مجلس بني هاشم من gabatar da abin da ya aikata a wannan majalisa ta bani hashim wanda shine ya fara kwabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kwaba masa magana mummuna wa ma fa'ala ala safa kuma mun ga abin da yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya gayyaci jama'a kan dutsen safa domin ya karantar da su ko ya azantar da su wa kana abu lahabin qad zawwaja waladaihi utuba wa utaiba bibintai rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ruqayya wa ummu kulsum qabla al-bi'sati abu lahabin ya kasance ya aurar da ƴaƴansa maza guda biyu da ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ruqayya da ummu kulsum tun kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akai wannan aure na zumunta فلما كانت البعثة أمرهما بتطليقهما بعنف وشدة حتى طلقاهما لوكacin da aka yi aike wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka tabbatar masa da annabta sai ya ga wannan aure ba zai ci gaba ba ya za a yi a ce shi makiyin annabi ne kuma ‘ya'yansa utuba da utaiba suna auren ‘ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka ya je ya matsa musu cewa lalle sai sun saki waɗannan ‘ya'ya na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Walan ma mata Abdullahi ibn Sani li Rasulillahi sallallahu Alaihi wasallam, lokacin da Abdullahi ɗan manzon Allah na biyu Allah ya ɗauki ransa ya ya rasu, ista bashara Abu Lahabin, sai Abu Lahabin ya yi farin ciki, ya ji daɗi, ya yi murna. وذهب إلى المشركين يبشرهم بأن محمدا صار أبتر يتفي yana yi wa mushrikai bishara cewa Muhammadu ya zama mai yankakken baya ‘ya'yansa maza suna mutuwa. Wa kada aslafna anna aba lahabin kana ya julu khalfan nabi sallallahu alaihi wa sallama fi mausimil hajji wal aswaqi litakazibihi mun gabatar a baya cewa abu lahabin ya kasance yana bin manzan Allah a baya a lokacin da aka zo aikin haji shi ku annabi yana karantar da mutane yana kiransu ga addini yana bi kasuwanni da matattara da mahaɗar jama'a yana musu wa'azi shi kuma yana bin annabi a baya yana ƙaryata shi wa qadrawa tariq bin abdullahi al muharibi ma yufidu annahu kana la yaqtasiru ala takazibi bal kana yadribuhu bil hajari hatta yadmiya aqibahu malan tariq ya ruwaito cewa abun ma bai takaitu ga ƙaryatawa ba yakan ma da kimanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko jefe shi da hoge har sai da yasa dugadugansa da agararsa tana yin jini saboda cutarwar da Abu Lahabin yake wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wa kanat imra'atu Abi Lahabin ita ko matar Abu Lahabin Ummu Jamil Arwa bintu Harb bin Umayya ukhtu Abi Sufyan ita wannan mata mai suna Arwa bintu Harbin wacce ake mata laƙabi da Ummu Jamilin ‘yar uwar Abu Sufyan la ta ƙillu an zauji hafi a dawacin Nabi sallallahu Alaihi wasallama, ita ma tana tsananta gabarta ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daidai ko fiye ma da yadda mijinta yake nuna gabarsa ga annabi sallallahu Alaihi wasallam. Faƙad kana ta hamilu shauka, takan ɗauko ƙaya wata za'uhu fi ɗariƙin Nabi sallallahu Alaihi wasallama ta sa a kan hanyar da manzan Allah zai bi. wa ala babihi lailan takan sa kaya a kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da daddare wai dan ya fito ya taka kaya ya cuci ita muguwa ta yi dariya fakanat imra'atun salidatan mace ce mara kunya ta busutu fihi lisanaha takan saki harshen ta ta faɗi duk abin da ta ga dama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa tuqilu alaihi al-iftira'a wad das kuma tana tsawaita kiran ƙarya da kuma maganganu na ɓatanci da kuma dassa maganar da ai ba ai ba ta je tana faɗa tana gulma tana annamimanci wato ajiju naral fitinati kuma tana hura wutar fitina na ɓatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato siru harban sha'awa kuma takan motsar da yaƙi irin na turnuku alan nabi sallallahu alaihi wasallama walizalika wasafa halƙur'anu bi hammalatil hatabi saboda wannan irin barna da wannan mata take yi alƙur'ani ya kira ta hammalatal hadabi mai ɗaukan kiraren wuta ولم تنطق عن الأهواء يوما وروح القدس منك على صلات بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحي ولم يقرأ بلوح أو دوات walamma sami an ma nazala fiha wa fi zawjiha lokacin da ta ji saƙon da Allah ya turo a kanta da mijinta min alqur'ani a cikin alqur'ani atat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa jalisun fil masjid inda alka'abati lokacin annabi yana zaune a masallaci kusa da ka'aba wa ma'ahu abubakar as-siddiq wa fi yadiha fihrun lokacin tare da annabi sallallahu alaihi wasallama akwai sayyidina abubakar a hannunta kuma ga hoge ƙato ai bi miqdarin min alkafi gwargwadon abin da zai cika hannunta min hijaratin na dutse falamma waqafat alaihima da ta tsaya a kansu suna zaune akhadha Allahu bi basariha ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya kautar da ganin ta bata ganin manzon Allah sai abubakar fala tara illa ababakarin فقالت يا أبا بكر أين صاحبك قد بلغني أنه يهجوني والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه sai ta tsaya ga annaba a zaune da sayyidina abubakar ita kuma ga ta tazo da abun duka tana so ta fasa annabi sallallahu alaihi wasallama kai amma bata ga annabin ba sai sayyidina abubakar sai ta ce wa sayyidina abubakar ina abokin naka labari ya iso min cewa yana ɓata ni, to wallahi da na same shi, da sai na fasa masa baki da wannan abin dukan. Amma wallahi inni la sha'iratun ku ba ku san ni mawaƙiya ba ce na iya zambo na iya cin mutunci ba, sun maƙalat muzammaman asaina wa amrahu abaina wa dinahu ƙalaina. Sai ta canza annabi suna maimakon Muhammad take kiransa muzammaman. yace to muzammaman abin zargi a saina mun saba masa wa amrahu abaina mun ki mu bulamarinsa wa dinahu qalaina mun kyamaci addinin sa ba za mu ba take faɗa waɗannan maganganu na ɓatanci thumma sarafat sai ta juya ta koma gida faqala abubakar ya rasulullah amma tara hara'atka baka ganin ta ganka ga mu ni da kai a zaune amma ta zo ba ta ganin ka sai ni take gani faƙala mara'atni laqad akhadha Allahu bi basariha anni yace ai lokacin da kuka zauna kuke tattaunawa da ita ni ba ta gani na saboda Allah ya rufe mata idonta ba za ta ganni ba rawa abubakar al-bazzar hazihi al-qissa malam abubakar bazzar ya ruwaito wannan kissa wa fiha annaha lamma waqafat ala abi bakarin qalat lokacin da ta tsaya akan sayyidina abubakar shi kadai take gani ba ta ganin annabi sai ta ce, Ababakarin hajana sahibuka, abokinka ya mana wato maganganu na ɓatanci, faƙala abubakarin lawa rabbi hazihil binyati, ce sam, na rantse miki da Allah mahalicin wannan ka'aba bai zage ki ba, mayan tsiko bi shi'iri wala ya tafawwahu bihi, shi fa ba waƙa yake ba, kuma ba ma ya furta waƙa, faƙalat innaka la musaddaqun to a nan an gasgata ka gaskiya kake faɗa ba mawaƙi ba ne kana abu lahabin ya fa'alu kulla ha zalika wa huwa ammu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa jaruhu kana baituhu mursaqan bi baitihi kama kana ghairuhu min jirani rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yu'zunahu wa huwa fi baitihi shi abu lahabin ɗinnan, bayan kasancewarsa ammi wato wan baban manzan Allah ne ubansu ɗaya da baban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na biyu gashi sirikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama domin ƴaƴansa Utuba da Utaiba sun auri ƴaƴan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Ruqayya da Ummu Kulsum tun a zamanin jahiliya wanda bayan zuwan musulunci ya matsa sai an raba auren wai saboda shi ba masoyin annabi bane ƴaƴansa ba za su zauna da annabi ba sannan ga shi makoci ga katangarsa ga katangar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a haɗe da aka yi amfani da wannan dama wajen cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda sauran makotan annabi ma suke cutar da shi a wannan lokaci qala ibn ishaqa kana an-nafaru allazina yu'zuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi baitihi aba lahabin yace makotan annabi wanda suke cutar da shi na farko akwai aba lahabin والحكم بن أبي العاص بن أمية وعقبة بن أبي معيط وعدي بن الحمراء الثقفي وابن الأصداء الهزلي وكانوا جيرانه waɗannan mutane da aka lissafa da Abu Lahabin da Alhakamu bin Abil As bin Umayya da Uqbatu bin Abi Mu'aytin da Adiyu bin Hamra al-Thaqafi da Ibn al-Asda al-Huzali waɗannan su biyar dukkansu makotan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama rayinsu ɗaya unguwarsu ɗaya katangarsu tana manna da ta juna lam yuslim minhum ahadun illa al-hakamu bin abil as babu wanda ya musulunta daga cikinsu sai mutum ƙwaya ɗaya tak shine al-hakamu bin abil as shi kaɗai ya shiga addinin musulunci ragowar duk sun mutu suna kafirai saboda sun yi makotaka da annabi suna cutar da shi suna ɓata shi fakana ahaduhum yatrahu alaihi rahima shati wani daga cikinsu yakan ɗauko mahaifa ta akuya ya jefa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa yusalli annabi yana sallah suke jefa masa kayan ƙazanta cikin gidansa wa kana ahaduhum yatrahu hafi burmatihi idza nusiballahu akwai ma wanda ya ɗauki abu mai ƙazanta ya jefa cikin tukunyar girki ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin gidansa attattakhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hijran liyastatura bihi minhu har sai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gina wani ɗaki ko wata bukka domin ya suturta kansa ma'ana ya kare kansa daga irin cutarwa da suke masa iza salla idan yana yin sallah fakana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama iza tsarahu alaihi zalikal aza idan suka jefawa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan kayan kazanta ko mushe suka gani akan hanya sai a ɗauka a jefa gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ya khuruju bihi alal udi sai ya ɗauko abin akan sanda ya fito da shi waje fa ya kifu bihi ala babihi ya tsaya a ƙofar gidansa thumma ya kulu ya bani abdumanaf aya juwarin haza sai ya tsaya ya ce ya ku bani abdumana wani irin makotaka ce wannan suma yulqihi fi tariqi sannan ya jefar da shi akan hanya Allahu akbar wato baya mayan musu da kalmar da tafi wannan me wace irin makotaka ce haka kuna cutar da makocinku baya ƙara kalma ko ɗaya akan haka حكيم جاء باليسرى شفيق فلانت منه أفئدة القساة رسول الله قد أسبلت دمعي ونزى القلب من لجج البغاة وازداد عقبة بن أبي معيط في شقاوته وخبثه shi kwaɗaya makocin annabin wato Ubbatu bin Abi Mu'ayth shi abin nasa ya wuce gona da gari ya ƙara wani mutum mutuncin a cikin taɓewarsa da kuma ƙazantarsa قد روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان فيضعه على زهر محمد صلى الله عليه وسلم إذا سجد فبعث أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معيط فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضع على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لي منعته قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض أن يتمايل بعضهم على بعض مرحا وبطرا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة فطرحته عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فشق ذلك عليهم إذ دعا عليهم وقال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وأقبة بن أبي معيط اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وأقبة بن أبي معيط وأدى السابع فلم نحفظه فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرعا في القليب قليب بدر عبد الله بن مسعود yake faɗa a wannan hadisi da Imam al-Bukhari ya rawaito yake cewa haƙiƙa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah a jikin ɗakin Allah lokacin Abu Jahil da shi da abokansa ‘yan fadawansa ‘yan majalisarsa hakimansa suna zaune sai shashinsu ya ce wa shashi waye daga cikinku zai iya zuwa ya ɗauko mahaifar wata taguwa da aka yi haihuwa unguwarsuwa ne ya je ya ɗauko ya ɗora wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a gadon bayansa idan ya yi sujjada, sai mafi taɓewa daga cikinsu shi ne Ukubatu bin Abi Mu'aitin ya tashi ya ce, Ni zan yi haka, ya je ya ɗauko wannan mahaifa ta wannan taguwa da aka jefar a kan juji, sai ya zo ya tsaya da ita a hannunsa, sai da annabi sallallahu Alaihi wasallama ya sujjada. sai ya ɗora wa annabi a gadon baya a tsakanin kafaɗinsa guda biyu. Ni ko ina kallo, ba zan iya yin komai ba, saboda ba ni da waɗanda za su iya kare ni. Sai suka dinga yin dariya, wannan ya faɗa akan wannan, wannan ya faɗa akan wannan, suna ta ta dariya, suna ta nuna alfahari da kuma jiji da kai. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama lokacin shi kuma yana cikin sujjada bai ɗago kansa ba. har sai da Fatima ‘yarsa Allah ya ƙara mata yarda ta zo, ta tunkuɗe wannan abu da aka ɗora wa manzan Allah na ƙazanta a bayansa, sai annabi ya ɗaga kansa ya ce, Allah na kai ƙarar ƙuraishawa gare ka, Allah ka saka min, Allah ka saka min abin da ƙuraishawa suka yi min ya faɗa haka sau uku. Sai abin ya musu tsanani, kuma hankalinsu ya tashi, saboda sun san duk wanda aka yi masa addu'a a garin maka mutukar ka zalunce shi ya maka addu'a, to Allah zai amsa wannan addu'ar. Duk wanda aka cuta ya je garin maka ya addu'a ya ce, Allah wane ya cuce ni, ya fi ƙarfi na Allah ka saka min, to wannan addu'a ana amsar ta su ma sun san da haka. sai annabi ya kama sunayen mutane guda bakwai ya ce duk yana musu Allah ya isa na farko abi jahalin na biyu utubatu bin rabi'a na uku shaiba bin rabi'a na hudu walidu bin utuba na biyar umayyatu bin khalaf na shida ukubatu bin abi mu'aitin sai shi abdullahi dan mas'ud ya ce na manta wane ne na bakwai din na rantse da Allah wanda rayuwata take hannunsa sai da naga mutanen nan guda bakwai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu wannan addu'a dukkaninsu na gansu matattu kasassu a cikin wata rijiya a lokacin da aka yakin badar a wata rijiya da ke badar naga duk ga sunan matattu addu'ar annabi ta hausu dukkaninsu sun taɗi هذه أمة الإسلام ضجت وقد تجبى المنى بالنائبات هوان السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة وكان أمية بن خلف إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزه ولمزه شك أمية بن خلف ya kasance idan ya hango manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai dinga ya masa zamɓe yana masa kifce yana kifta ido yana kuma zumɗe da baki yana nuna shi da hannu wa fihi nazala wailul li kulli humazatin lumaza saboda shine ma aya ta sauka take cewa ويل لكل همزة لمزة bonan azaba ya tabbata ga dukkan waɗanda suke masu zumɗe masu kuma wato ya fice da hannu masu kuma kifce da ido ƙalibin hishamin alhumaza allazi ya shitumun rajula alaniya duk mutumin da zai dinga zagin ka a fili ko ya nuna ka da baki ko ya nuna ka da hannu ko ya kifta ido wa yaksiru ainihi kuma yana kifta idanuwansa wa ya gamizu bihi kuma yana nuni da wannan waluma zatu allazi yu'ibu nasa sirran wanda yake bata mutane a boye wa yu'zihim yake cutar da su amma akhuhu ubay bin khalaf shi ko dan uwansa ubay bin khalaf dama su ne mutsiyatan guda biyu fakana huwa uqbatu bin abi mu'aytin mutasafiyaini su guda biyu abokan juna ne komai tare suke an ce haɗinki suke su yi anko saboda tsabar abota da son juna da suke da shi wajalasa uqubatu marratan ila nabi sallallahu alaihi wa sallama wa sami'a minhu wata rana an ce shi uquba sai ya zauna ya saurari karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abin ya kayatar da shi ya burge shi falamma balaga zalika ubayyan annabahu wa atabahu da labari ya ishe wa wancan shi wato abokin nasa ubayy bin khalaf sai ya zo ya dinga zarginsa yana aibata shi cewa don me za ka je ka saurare shi don me kai ya kai haka ya za ka mana haka muna tare da kai waye waye wa dalaba minhu an yaftula fi wajhi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa fa'ala kuma yace ba za mu shirya da kai abotan mu ba za ta koma daidai da kai ba sai ka je ka tofa miyau a fuskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yayin yunkurin aikata haka an ce da ya tofa miyan sai ya dawo fuskarsa shi ne alamar taɓewarsa da asararsa duniya da lahira. Ubay bin Khalaf nafsuhu batta azman ramiman summa nafakhahu fi rihi na hawa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Shi Ubay bin Khalaf shine wanda ya ɗauko tsohon ƙashi ya murza shi da hannunsa sai da ya riddige sai ya busa Annabi sallallahu alaihi wasallam tokar. Yake cewa yanzu wannan ya riga ya ratattake ya riddige ka ce wai za a mai da shi ya dawo yadda yake halitta shine Allah ta'ala yake faɗa wa وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم wato ya ce wai waye ya isa ya mayar da wannan kashin ya koma halitta alhalin ya rududdige ya riga ya zama ƙasa shine Allah ya bashi amsa ya ce قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ka ce wanda ya farar da abin da karan farko shine zai maido da shi kamar yadda yake Waƙalar akhnas bin shariqin thaqafi mimman yanalu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga cikin waɗanda suke cutar da manzon Allah akwai wanda ake kiransa akhnas bin shariq al-thaqafi wa qad wasafahu al-qur'anu bi tis'i sifatin shine ma Allah ya siffanta shi aya ta sauka take cewa ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم Allah ta'ala ce kada ka bi dukkan mai yawan ƙarya wulaƙantacce mai zum'e mai yawan yaɗa annamimanci mai hana alheri ɗan ta'adda mai yawan saɓan Allah mai girman kai bayan haka ma shigo gwani. Wa kana Abu Jahalin ya ji'u a hayanan ila Rasulillahi sallallahu Alaihi wasallama ya sama'u minhu Qur'an. Abu Jahil wata rana yakan zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ya ji alkur'ani sun bai zahaba anhu fala yu'minu wa la yuti'u sannan ya tashi ya kaɗe rigarsa ya tafi ba tare da yayi imani ba ko ba tare da yayi biyayya ba wala ya ta'addabu wala ya khasha baya ladabtuwa da abin da ya ji kuma baya tsoron Allah subhanahu wata'ala wa yu'zi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bil qawli yana cutar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da maganganunsa, wa ya suddu an sabilillah, sannan ya hana mutane su bi hanyar Allah, sun mai zahabu muhtalan bi ma fa'ala, sannan ya tafi yana taƙama da abin da ya aikata, fahuran bi martaka ba mina sharri, yana alfahari da abin da ya aikata na sharri, ka anna ma fa'ala shay'an yuzkar, kai ka ce bai aikata wani abu ba, wato wanda ake ambata. وفيه نزل فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى shine Allah saukar da aya ce bai gasgata ba bai yi sallah ba sai dai ya ƙaryata ya ba da baya wa kana yamna'u an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama an salati منذ awwal yawmin ra'ahu yusalli fil harami ya kasance yana hana manzon Allah yayi sallah tun a ranar farko da ya ganshi yana yin sallah a harami wai yake jawa annabi kunne wai ya daina yin sallah wa marratan marra bihi wa huwa yusalli inda al-maqami wata rana ya wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana salla a wajen muqamu Ibrahim fa qala sai ce ya Muhammad alam an haka an haza wa tawa'adahu yace wai ba na hana ka wannan abin da kake ba har yake wa annabi ka shedi yake ja masa kunne fa aghlaza lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wanta harahu annabi ya kausa masa magana ya kuma daka masa tsawa a ƙara sai ce ya muhammad bi ayi shay'in tuhaddiduni da me kake ja mun kunne kake mun gargadi amma wallahi ni la aksaru hazal wadi nadiyan ni na kowa yawan ƴan magoya baya a wannan kwarin wato a faɗin garin maka ba wani mutum mai magoya baya kamar sa fa anzalallah فليدعو ناديه سندعو الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب Allah ya ce, To, ya kirawo ’yan majalisar tasa, ni kuma zan kira masa zabaniyawa, wasu mala'iku ne. Wa fi riwayatin annan nabiya sallallahu Alaihi wasallama a haza bi khaniqihi wa hazzahu. A wata riwayan annabi sallallahu Alaihi wasallama ya kama kwalar rigarsa ya girgiza shi, wa huwa ya ƙulu, أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى yana cewa kai canka tur da kai tur da kai Allah wadanka Allah wadanka fa qala aduwullah atu'iduni ya muhammad yanzu ni kake yi wa wannan jan kunnan da gargadin ya muhammad wallahi la tastati'u anta wala rabbuka shay'an da kai da Allah naka ba abinda za ku iya min wa inni la a'azzu man masha baina jabalaiha ni ne mafi ɗaukaka mafi martaba dukkan mutanen da suke yawo a tsakanin duwatsun nan guda biyu na garin Makka.
قد تشفى الجسوم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوشاة وفيها الزل وائر اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات وقد تصحو القلوب إذا استفزت ونفح النار يوقظ من سبات ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات Walam yakun Abu Jahalin liyufiqa min gabawatihi ba'da hazal intihar. Abu Jahil bai faɗaka ba bai watsake ba daga sakarcin da yake yi bayan wannan tsawa da Qur'ani ya masa. Balizda da shaqawatan fi ma ba'du. Wai sai ya ƙara taɓewa ma ya ƙara ma yin ɗamara faɗa da addinin Allah. Akhraja Muslimun an Abi Hurairah ta qal قال أبو جهل يؤفر محمد وجهه بين أظهركم yake cewa Muhammad yana dirmuza fuskarsa a cikin ƙasa a tsakaninku faƙila na'am aka ce ƙwarai haka yana faruwa faƙala wallati wal uzza la in ra'aituhu la ata'anna ala raqabatihi yace na rantse muku da lata da uzza idan na ƙara ganin sa yana yin haka sai na taka masa wuya wala u'affiranna wajhahu kuma na rantse muku sai na dirmuza fuskarsa a ƙasa fa'ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa yusalli yazo ya samu annabi yana sallah za'ama li yata'a raqabatahu ya matso wai da nufin yana nufin zai taka wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fama faja'ahum illa wa huwa yankusu ala akibaihi ai ba abin da ya tsorata jama'a sai aka ga ya juyo da gudu da gudu akan dinduniyarsa wa yattaqi bi yadayhi yana kare fuskarsa da hannunsa faƙalu suka ce malaka ya abal hakami wai me ya faru ne ya ka abal hakami muka ga ka rugo da gudu haka kana sa hannunka kana kare fuskarka faƙala inna baini wa bainahu la khandaqan min narin wa haulan wa ajnihatan wallahi wani abu na gani tsakani na da shi na ga wani bawo keken rami na wuta na ga tsanance tsanance da tsarmakatai kuma na ga mala'iku fukafukan mala'iku qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama لو دنا مني لأخطفته الملائكة قضوا قضوا yace na rantse muku da Allah da ya matso kusa da ni da sai mala'iku sun kauce shi sun tsinka sun tsinka shi gaba gaba gunduwa gunduwa haka za a yi masa da ya kuskura ya matso kusa da inda manzon Allah yake da ya ga abu mamaki hazihi suratu musaggara jiddan lima kana yatalaqahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna من الظلم والخصف والجور على أيدي دغات المشركين wannan wata sura ce wani hoto ne karami kwarai da ke nuna mana irin halin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga da musulmi na zalunci da kaskanci da cuta a hannun waɗannan manya-manyan mushrikai allazina kanu yaz'umuna annahum ahlullahi wa sukkanu haramihi wanda suke rayawa cewa su ne mutanen Allah kuma su ne mazauna haramin Allah amma kuma gashi suna cutar da wanda yake kira abu addinin Allah fakara muqtadiyati hazihi zurufil muta'azzima an yakhtara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mawqifan haziman yunqizu bihi almuslimina amma dahamahum min albala'i yana daga cikin wato yanayi na irin wannan hali da aka shiga mai tsanani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tunanin yadda zai zabo wa musulmi wani mafita wacce zai fitar da su daga wannan hali da suke ciki wanda ko da yaushe bala'i yake afko musu a dake su a ci mutuncinsu a zage su a bata sunansu a wulakanta su an ma fara kashe wasu kamar da muka ji an kashe an kashe yasir da matarsa sumayya wa yukhaffifu wata'ata wata'atahu bi qadar al-mustata kuma ya kokarin sauƙaƙa musu takun wannan bala'i gwargwadon abin da zai iya قد اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوتين حكيمتين كان لهما أثرهما في تسيير الدعوة وتحقيق الهدف sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da wasu hanyoyi guda biyu na cikin hikima waɗanda suke da tasiri wajen sauƙaƙa wannan hankira da yake da kuma tabbatar da manufar da ta sa aka haiko shi ya zai yi da waɗannan bayan Allah da ake ta dukansu ake cin mutuncinsu ake wulakanta su saboda sun karɓi la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huma ikhtiyaru dar arqam min abil arqam al makhzumi markazan li da'wati wa maqarran li tarbiyya annabi sallallahu alaihi wasallama ya zabi gidan ɗaya daga cikin sahabbansa matasa wanda an ce lokacin da ya musulunta shekarunsa a duniya ba su wuce shekara goma sha shida ba amma annabi sai ya mai da gidansa ya zama nan ne hedikwata ta wannan wa'azi nasa kuma nan ne matabbata inda yake tara sahabbai yake ilmantar da su yake karantar da su yake wa'azantar da su amara musulmi na bil hijrati ila habasha mataki na biyu kuma shine ya umarci musulmi waɗanda ba su da yadda za su yi su ƙaurace su koma ƙasar habasha su je su yi addininsu a can domin annabi ya bincika ƙasashe ya ga ba wata ƙasa da take da sauƙin barin kowa ya addininsa irin ƙasar habasha tare da sarkin ƙasar Kirista ne, amma ya bar kowa ya addinin da ya zaɓa wa kansa ba tare da an cutar da shi ba. Darul Arkami kana hazihi daru fi asali safa asalin gidan daru arkam yana nan jikin dutsen safa ba'idatun an a ayunar dogati ta yi nisa daga inda idon makiya Allah zai kai wa majalisihim kun ba inda za su iya ganin sahabbai ba domin guri ne da ake yawan dabdala inda jama'a suke haduwa kuma su za su yi tunanin cewa ai da annabi sallallahu alaihi wasallam zai tara sahabbai zai zabi ɗaya daga cikin gidan manyan sahabbansa ba za su zaci za a zabi gidan wannan yaro arkam a mai da shi hedikwatar musulunci ba sannan za su ɗauka in ma za a yi za a yi a wajen gari ko a cikin wani lungu ko sako inda jama'a wato ba su sani ba sai aka yi musu wani dabara aka gidan yana jikin safa guri ne da dama jama'a suke zirga-zirga dan kaga mutane da yawa a gurin ba za ka damu ba dama mahaɗa shi ta jama'a to amma ta ne mutane suke satar ido su fada gidan arkam su taru a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya karantar da su ya ilmantar da su ya wa'azantar da su ya ja hankalinsu kuma su watse ba tare da wani ya sani ba haka aka yi ta yi har sai da yawan musulmi ya kai gidan ya musu kaɗan to anan ne aka fara tunanin wasu su shiri su ƙaurace su koma ƙasar habasha don su ji daɗin yin addininsu a can faktara ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li yajtami'a fiha bil muslimina sirran manzo Allah ya zaɓi wannan gida don ya dinga haɗuwa da musulmi a ɓoye fa yatlu alaihim ayatin lahi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma don ya dinga tara musulmi yana karantar da su ayoyin Allah yana tsarkake su yana sanar da su littafin Allah yana sanar da su hikima wal yu'addiyal muslimuna ibadatihim wa a'malihim ko musulmi su dinga yin ibadarsu da ayyukansu ba tare da fargaba ba wa yatalaqaw ma anzalallahu ala rasulihi wa hum fi amnin wa salamin kuma su dinga karbar sakon da Allah ya aiko ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna cikin aminci da salama wa yadkhulu man yadkhulu fi islami fil islami wa la ya'lamu bihi dugatu min ashabi satawati wan nikmati sannan wanda zai shiga addinin musulunci ya shiga ba tare da waɗancan masu farautar sahabbai daga cikin waɗanda suke kai musu farmaki suke azabtar da su sun ma san ya shiga ba shine aka yi wannan mahaɗa a nan ne za mu ji sahabbai da yawa da suka zo suka shiga addinin musulunci a gidan arkam bin abil abi arkam أنت قداسة إما استحلت فذاك الموت من قبل الممات ولو جحد البرية منك قولا لكبوا في الجحيم مع العصاة وعرضك عرضنا ورؤاك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة ومما لم يكن يشك فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اجتمع بالمسلمين علنا لحاول المشركون بكل ما عندهم من القسوة والغلزة أن يحولوا بينه وبين ما يريد من تزكية نفوسهم ومن تعليمهم الكتاب والحكمة wato abin da babu shakka a ciki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tara musulmi a fili to da mushirikai sun ɗau dukkan matakin da za su ɗauka na tsanantawa da kausasawa kuma sai sun yi ƙoƙarin raba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da yake nufi na tsarkake zukatan sahabbai da karantar da su littafin Allah da kuma sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallam wa rubbama afda zalika ila musadamatil fariqaini kuma wannan zai iya yiwa a sami fito na fito ko ai karan batta ko a shata layi ko a shata daga wanda ko ba haka ake so ba a karan farko a ce an fara da rigima to wani ba zai fahimci sakon ba bal qad waqa azalika fi'lan hakan ma ya dan faru a wasu lokuta faqad zakara ibn ishaqa anna ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kanu yajtami'una fi shi'abi fayusalluna fiha sirran ice wata rana sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna taruwa a wani lungu suna yin sallah a boye fara'ahu nafaru min kuffar quraish sai wata tawaga ta kafiran ƙuraishawa suka gansu fasabbuhum wa qataluhum suka zage su kuma suka yaƙe su fadaraba sa'ad bin abi waqas rajulan fasala damuhu shine sa'ad bin abi waqas ya daki wani daga cikin arnan har jininsa ya zuba wa kana awwala damin riqa fil islam wannan shine farkon jinin da aka fara zubarwa a tarihin musulunci ومعلوم أن المصادفة لو تعددت وطالت لأفضل إلى تدمير المسلمين وإبادتهم sanannan abu ne da a ce an fara karan batta an fara yawan rigima da fito na fito an shata layi an shata daga an fara naushe-naushe da doke-doke to da wannan zai bayi zuwa ga rugurguza musulmin da karar da su tunda ba su da yawa yan kaɗan ne fakana min alhikmatu sirriyatu wal ikhtifa'u da haka hikimar Allah ta nuna a ɓoye abin a dinga yin sa a cikin sirri fakana ammatu sahaba yukhfuna islamahum wa ibadatihim wa jitima'atihim don haka sai ya zama mafi yawan sahabbai suna ɓoye musuluncinsu da ibadarsu da kuma taruwar da suke a gidan wato annabi sallallahu alaihi wasallama ko a gidan arkam ana koya musu musulunci amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa kana yajharu bid-da'wati wal ibadati baina zaharanil mushrikina shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da bayyana kiransa da ibadarsa a tsakanin kafirai la isrifuhu an zalika shay'un babu abin da yake hana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yin haka walakin kana yajtami'u ma'al muslimina sirran sai dai ya kasance yana haduwa da musulmi a boye domin kada ya jawo musu duka da cin mutunci da wulakanci nazaran li salihihim wa salihil islam duba da maslahar su musulmin da kuma maslahar addinin musulunci mu duba mu ga gumaka 360 a cikin Ka'aba. Ka'aba ita ce mafi girman guri a ban ƙasa, gunki kuma shine mafi munin abu a ban ƙasa, kuma annabi sallallahu alaihi shine mafi daraja halittun Allah gaba ɗaya. Waɗannan mushrikai laifin da suke yafi kowane muni a ban ƙasa, amma da yake lokaci bai ba, sai Allah ya bar gumaka a cikin ɗakinsa, kuma ya bar waɗannan mutane suka ci gaba da abin da suka ga dama domin a bari addinin a fahimce shi kuma jama'a su shiga addinin Allah cikin sauƙi kuma a fahimci addinin da an fara da rigima ko an fara da tashin hankali ko da fitina ko da doke-doke to da da yawa wasu ba za su fahimci addinin ba kuma da an gama da addinin a farkon kari wanda ita ce hikimar da ta sa Allah subhanahu wataala jinkirta wa sahabbai duk ɗaukan kowane irin mataki da cewa su yi ta haƙuri duk abin da zai same su su yi haƙuri Allah zai bayyana addininsa sai kowa ya amfana yau gashi mu ma muna amfana duk duniya tana amfana da wannan addini na musulunci Allah ya ƙara mana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da koyi da sunnarsa da ladabi da girmamawa gare shi da kaunar iyalan gidansa da sahabbansa da matansa da ƴaƴansa da dukkan wanda suke da alaka da shi Allah subhanahu wataala ya samu gama da duniya lafiya ya ƙara mana san manzan Allah da biyayya gare shi ya kuma samu cikin ceton sa ranar alkiyama.
تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل سطع وهديك مشرق في كل ذات Masu sauraro a nan za mu dakata a wannan shiri na tarihin annabi zaɓaɓɓe sallallahu alaihi wasallam inda kuka saurare mu tare da Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa cikin fassarar littafin Ar-Rahiqil Maktum. Da fatan za a kasance tare da mu a shiri na gaba inda insha Allah za mu dora. A madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo da ke kawo muku shirin sai Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kasai wanda shi kuma shine yake daukar ɗawainiyar kawo muku shirin. Sana a madadin abokan aikin da suke tallafawa domin samun nasarar gabatar da shirin, Habib Ja'far Madobi ke cewa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
بليغ علم الدنيا بوحيل ولم يقرأ بلوح أو دوات حكيم جاء باليسرى شفيق فنالت منه أفئدة القساة رسول الله قد أسبلت دمعي ونزى القلب من لجج البغاة فهذه أمة الإسلام ضجت وقد تجبى المنى بالنائبات هوان السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة وقد تشفى الجسوم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوشاة وفي هز اللواء رؤى اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات وقد تصحو القلوب إذا استفزت ولفح النار يوقظ من سبات ألا أبلغ بني علم أنا عني وقد عد العميل من الجنات أراكم ترقصون على أسانا وتستحلون ميل الغانيات وإن مس العدو مسيس قرح رفعتم بيننا صوت النعات وإن عبست لكم إذا خنعتم